da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gode wa Allah da Allah ya kaddara mana wannan abu kuma muna cike da farin ciki kasancewar mu da muka samu wannan falala da wannan baiwa hakika ban kasance a nan domin na ce wani abu ba lallai na kasance a nan ne domin ya zamto na yi farin ciki kuma na samu falalar wanda suka halarci wajen da ake wannan karatu na alkur'ani mai girma kamar yadda Allah maɗaukin sarki dama ya yi alkur'ani da mu gabaki ɗaya da yi mu karatu gaba ya yi mu domin ya zama mun shiryatu da alkur'ani to kuma sai muka kasance a irin wannan zamani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce mu da ya zanto alkur'anin nan ya zama wani abu ne wanda za a iya ce an kusa mai da shi kayan wasan yara to kuma ubangiji ba su taɓa yarda da haka ba Allah ya yi alkawari ya ce zai cika Allah ya yi alkawarin cewa ubangiji ya yi alkawarin cewa zai cika alkawarinsa alqur'ani sako ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah na cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lallai mu muka saukar da alqur'ani ma'ana ubangiji da buwayarsa da azamarsa yace shi ya saukar da alqur'ani kuma yayi alƙawarin shi zai kare alqur'ani to ubangiji da zai kare alqur'ani ba wai shi ne zai fito yana yaki da masu yaki da alqur'ani a zahiri muna gani ba a'a Ubangiji yana da wakilai wanda su ne ya damka musu ciwon alkur'ani su ne malamai sai Allah ke cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama lallai wanda suke tsoron Allah a cikin bayansa su ne malamai to malamai su Allah ya danka musu alkur'ani da amana na alkur'ani to hakika idan ba a samu irin su sai jinaidu suna irin nan gwagwarmaya ba to lallai al'umma za ta shiga cikin garari kowa ya sani cewa idan ka buɗe gidajen rediyo kullum ko da daddare ko da rana ko da safe za ka ji wa'azi ko da daddare ko da rana ko da safe kuma kowane tasha ne ba tashan da za ka kunna ka ji kiɗa na minti talatin babu to amma wannan muryar da take sauraron shin su ne wanda ubangiji ya ba su kiwo na alƙur'ani ko ko ba su bane wannan shine hadari to hadarin da yanzu muke ciki shine dukkanin wanda zai kawo wani subha ne ya rikitar da ka al'umma sai kaga cikin sauki muryarsa yana isa har na isa ba inda muryarsa ba zai kai ba saboda mene zai kawo rikitar da al'umma to wannan abu mun yi rashin sa mun yi rashi kwarai da gaske yau shekaru dan ce kusan shekara uku Allah bai mana wannan baiwan ba sai na ji daga wancan shekara na bara duk da akwai mun samu manya-manyan malamai wanda suke kokarin gabatar da irin wannan to amma shi wato wani kowa da irin sakonsa malaman zamani sai malaman zamani saka wasu irin wayannan abubuwan mun sani bana tafsiri ko muke ji muna jin karatu ta ko ta ina ba wanda ka ji ya take layi saboda yana tsoron in ya take layi akwai masu dawo da shi to wannan alhamdulillah Allah ya kara ba da wannan dama ya zamo daga ba sake layi ba ko gyaran tafiya mutum ya ce mun ce gyara Allah ya taimako kuma Allah ya saka wa shi malam Junaidu kuma ɗan uwa mu ƙara kula Qur'ani manzo Allah yana gaya mana cewa ikra'ul Qur'ana ma atalafat qulubukum wa qumu anhu idza talaftum manzon Allah yana cewa Qur'ani ana karanta shi ne in zuciya zai kawo haɗin kai amma daga mutumin da bai kawo yana karanta Qur'ani na farraka kan mutane manzo Allah ce ku wafe ku bashi saka to ko da yaushe in mun taru to abin da Qur'ani yake nuna mana kenan kuma abin da shehunan mu suke karanta mana kenan kuma shine abin da muka saurara yanzu Allah ya saka alkhairi ba na zo na ce wani abu bane ga khalifa a shak salisu khalifan maulan mu shehu aminu radiyallahu ta'ala anhu ya halarci wannan waje ban son ce komai a gaban su ba ga kuma shi a sallawan indas wanda Allah ya saka masa da alkhairi shi ya gina wannan masallaci wanda ta kasance sadaqatul jariya duk alherin da ke faruwa to falalan nata ne to Allah ya saka masa alkhairi da su kuma matasa da suke dandazo da kokari wajen koda yake su doga ana ruwa ne amma ta ga waje ba wajen sama to Allah ya saka musu da alkhairi da kuma sauran malamai da duka suka halarta na na wakilci sunan kowa da kowa Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah mai da kowa gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sayyidi muhammad nasir a mun gode da waɗannan gwalagwalan kalmomi da ka jefa mana kuma Allah ya ƙara wa maulan mu shaka da mu Musa lafiya ya ƙara masa nisan kwana kuma Allah ya tada kafaɗin mu mu ci gaba da ba da kariya ma addinin musulunci da da ɗariƙun waliyai albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje za mu tafi ga khalifa Sheikh Muhammad Salisu dan Maulana Sheikh Amirul Auliya'i domin ya sa mana albarka bismillah akan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نشكر الله تبارك وتعالى على نعمته علينا السلام عليكم يا جماعة المسلمين sallama irin ta addinin musulunci da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah da hada fuskokin mu a wannan waje mai albarka a wannan wato masallaci mai albarka Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da gushe ba yana cewa liqa'ul muslim li akhihi bi shahisil wajhi sadaqatan dan uwanka musulmi ka zamu da shi da fuska mai kyau karbi shanu biyu su kai sadaqa kai baka san kai sadaqa ba domin gode ma Allah subhanahu wataala duk da addu'a za a yi a takaice da yake ana ruwa a malam ya yi ni waya ko na miki waya nake tambayar sa har nake ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zurjiban daga daru huban har ya zama to koyaushe muna nan kara sai gaji yanzu sai to shi kenan domin fal haqu ma shadu bil a'da'u abin da nake faɗa kenan a wajen taro wanda aka gaya wa malam musu a nuna radiyallahu ta'ala anhu wani bawan Allah ya zo ya same ni yake ce ni wato irin wancan na wata bangare na zagin bayan Allah kamar yadda malam na mu yake faɗa cewa in mutum na tara karatu akan alqur'ani shi alqur'ani yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wato shi wannan addini zai zama to sabu kama kana mutaraku fasara dini gariban kama kana mutaraku abin da ke faruwa kenan yanzu addinin kansa sai ya zama to sabo ne a wajen ku in ka gani karatun wani shekarar da naka in ka ji sallan wani shekarar da naka to amma sai ga bawan Allah shi duk wanda ke wa Allah ana shaidan akan abu mai kyau sai sami ne yake ga ne yake ce akramakallahu ma ya jin ku ya rike gaskiya yace abu ɗaya ne lokacin da yana na fitar da hayati yace shi wani mai Allah ta'ala in ka tara malaman bauchi da sauran wurare kafin ka samu irin wanda yake yin abin da annabin yake yi sallallahu alaihi wasallama ko umarni ne yi shi ne la ya kamalu imanu mar'i hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to shi akan wannan hadisi ne amma abu ɗaya ne ɓata shi subhanallah ne ɓata shi yace dari a shi a shi kenan sai ya take ya gara to shi rike sun fara wal haqqu ma sayyidu bihi a'da shi ne wannan duk abin da za a yi mutumin kirki to sai ga maki ya ce wani mutumin kirki ne to abin da nake ga muku haƙƙo wajen ada akan malam Zubairu muna zaune su biyu da shi da malam Burhan wani ji karatu sai dai same ni sai ce mini Allah shi kafa malam wa in sha uka ma wasu kika ji karɓa hotili ko da tawa ne ta matasa nan da sama shekara biyu ko uku amma dai alhamdulillah abubuwan da suke faɗa yake to kaga kuma da malam sun ya faɗa to kaga ana faɗan in aka ɗauko ayar alqur'ani aka faɗe shi to za in shani za a yi shi akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane domin alaikum bil afiqi wa iyyakum bil muzaffin ko haka ne saboda haka wannan bawan Allah Allah saka mu da alkhairi ne wannan masallaci Allah ya masa albarka Allah ya ƙara sarauki sai malam Junaidu ko wanda ya faɗa ne ɗazu sun zama kamar ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana gadara da su ikrama yana gadara da ga su manyan manyan sahabbai su farko wanda duk abin da za a yi ko wani abu ne ta annabi sallallahu alaihi wasallama za su iya gama wani ga su nan a tsakanin manyan manyan sahabbai amma ga su ana ganin su matasa ne amma ba abin da suke kai ba abin da annabi yake so sallallahu alaihi wasallama saboda haka alharbu rijalun ku yawmun lana wa yawmun alaina wa'inda bayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka mana alkhairi babu wani bayanin da za a yi sai har kamar inda Shehu radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa wato mana kadama na qaddamnahu in ji Ibrahim haka ne to saboda haka wanda hidima na karkace ka dauka kamar da maliki faɗa kawai da kuɗi ta yi ko a'a ka faɗi a duk balli bu anni walau aya kana kan kowa kana kan kowa yanzu irin abubuwan da suke yi na babu abin da ya hona daɗi irin a ce yau kana jin tafsirinsa da bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan tafsirin zaka ji zaka ji da jiwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam to girman annabi ko da yake faɗan nan to sai yana tafiya ne yayi wannan hikima yayi wa Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mutunci yayi mutunci to saboda haka alhamdulillah babu abin da ya fi daɗi illa a samu irin su suna gaya mana menene alqur'ani me Allah ya faɗa subhanahu wataala me manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa kuma da ƙara girman annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa خصلتان ليس فوقهما شيء من الخيرات حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله فكذا تفهم in dai yana faɗi wannan to yake to abin da yake faɗi kai zaka so dan uwa ka saboda Allah saboda ka ce malamin ka ƙara gode ma Allah babu abin da muke maka mun muna maka dafa ne a masallaci da niyyar Allah ya tsare mana kai Allah ya bada tsawon kwana Allah ya sa duk abin da ake nema Allah ya yi mana yanda muke so ba yanda waɗansu suke so su yi ba saboda ne saboda mun muke dan tsana ko kun jira muna kusa da waɗannan mutane masu zagin bayin Allah suna zagin wannan ɗariƙa samu mai albarka suna zagin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai zaka daga darajar annabi to za su yi shi ƙasa da shi to amma ga bayin Allah wanda Allah ya zama gaban mu wanda duk abin da zai yi zai faɗa ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama da kuma abin da alqur'ani ya faɗa saboda haka alhamdulillah wallahi daɗin da muke ji shine da mata da maza kamar da masu ɗazu suna yi masa addu'a suna ce alhamdulillah duk ya fara karatun tafsiri ko ashfa'u yake karantawa to za a zo ana ji ana cewa alhamdulillah alhamdulillah an gode saboda haka mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara girma Allah ya mana albarka abinda duk muke nema na alkhairi Allah ka bamu abinda muke nema muke muke neman tsanji shi wajen Allah Allah kiyaye mu akwai yan uwa da suka yi addu'a kamar yadda gwani ya faɗa mutane zamfara sun mun magana da mutanen adamawa mutanen wajen madagalin nan sun mun waya sun gaya da mutanen wajen farawa sun ce duk abin da kan zo Allah da Allah cikin ta su a ringa neman neman neman a musu addu'a Allah ya yi su kuma insha Allah muna fata addu'o'i kun nan dama annabi ya faɗa ud'ullah wa antum muqinun bil ijabati to saboda haka alhamdulillah muna neman addu'a ubangiji Allah ya yi su wani irin tashin hankali Allah ya yi akwai dan uwan mu wanda wani sun daga cikin wanda aka tafi da shi wato mai sarauta ne a daura wanda aka tafi da shi akan wannan kidnappers kuma sun ce ke Buhari saboda ka Allah ku tarbar da shi ko ce ne magana sai ba sai Allah ta cikin addu'a Allah fito da shi Allah la ta wana al'amari albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana albarka gaba da mutar da fatiha fa fati da wannan niyya ubangiji Allah kai ne samu Allah kai mu samu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق على سيدنا الحق وعلى هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العزيز ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو ولنا وعلى فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنسالنا على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون يا حبيبي يا رسول الله يا رب توكلنا اليك لنبيك المقرب اسالك واجل اللهم صل وسلم على طلعه الحج بالحج من لا نور الا نوره ولا مدد الا مدده ولا وجود الا وجوده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله فلا تموت عرفنا بها الا الحمد لله الحمد لله الله شكرا
alhamdulillah wannan shine a Sheikh Muhammad Salis dan maulan mu Amirul Awliya'i wanda shine khalifa presently kuma wa gare mu malami gare mu kuma uba gare mu Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya ƙara masa jagora cikin al'amarinsa albarkan manzon Allah kuma Allah ya ƙara haske a cikin raudar maulana Amirul Awliya'i albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yan uwa wa'annan su ne muridan Maulana Sheikh Ibrahim Kaulaha kuma wannan shine tafiya na tasawuf a haɗu cikin Allah cikin manzon Allah wanda ya shigo yanzu nan daga dafi yake shine Alhaji Salisu da a sarkin yaƙin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda babu abin da zamu ce yana daga cikin kwamitinmu na tafsiri wanda suna taimaka mana kwarai da gaske Allah ya saka masa da alkhairi kuma muna maka maraba da zuwa kun dai ga yanda ake ruwa yanzu yazo to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yanzu yanzu isowansa kuma wato iyalansa sun turo da wani abu na musamman domin jinjina dangane da abun da ake gabatarwa da kuma neman addu'a insha Allah za mu yi muku addu'a daga ƙarshe in Allah ya yarda a dunkule kafin mu closing din karatun gaba ɗaya a zan a madadin kwamitin tafsir din gaba ɗaya ko ko ni kai na Junaidu bana da abin da zan ce ga kwamitin wannan tafsir sai dai Allah ya saka musu da alkhairi wallahi ban san me zan ce ba ni na san ban fi su daraja ba kuma na san ban fi su komai ba amma sun ɗaukaci al'amuran mu da kyau kuma wallahi na san saboda manzon Allah suke yi to Allah ya saka muku da alkhairi musamman shi sayyidi Zahraddini ban san abin da zan ce ba sai dai Allah ya yi albarka ma rayuwa da sayyidi Muhammadu Amin mai rekodin din nan wanda wallahi ba mu da abin da za mu bashi wannan abu yana yi ne don Allah kuma yanda ke waka karatun mu rediyo wallahi ko ko sai bai isa ya waka ba a daren da muka yi karatu a daren wanda suke Saudiya wanda suke Murtaniya wanda suke America a daren suke samun karatu Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka budi kuma Allah ya baka abubuwan da zaka tsaya da kafanka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a mutane daban-daban sun turo da gudumawa gaskiya kowa ya san abin da ya bayar saboda Allah ne babu lokacin da zamu ce wani wani wani suna da yawa tunda abin dama haɗaka ne dan wanda suka taimake mu ɗan kasuwa ne da almajirai mu babu babu dan siyasan da muka yi musharaka da shi dan mu ba za mu je gurin kowa mu yada kai ba eh babu wani dan siyasan da muka yi musharaka da shi ko ya shigo almajirai ne ɗan uwa musamman akwai wanda suna haɗa dubu dubu ashirin ne tsakaninsu kaman suna nan su malam da su na gidan bare bari a musamman malam buhari da kuma shi sai bi zahardini da malam naziru habibu suna da yawa da masoyin barhama da wallahi suna da yawa ba zan iya lissafo su ba amma Allah ya saka mu kowa da alheri da yan kasuwa sun taimaka da kyau su alhaji tarajo da shi alhaji salisu da suna da yawa ba zan iya lissafo su ba sunan su yana da yawa Allah ya saka ma kowa da alkhairi albarkan manzon Allah zawiyan mu na cikin gari zawiyan Maulana Sheikh Lisanul Faiba a shehu ya tafi Umara Allah ya dawo mana da shi lafiya albarkan manzon Allah sauran zawaya zawiyan Sheikh Maulana Amirul Auliya'i wanda ga khalifa muna tare da shi da zawiyan gidan bare bari Sheikh Khalifa Malam Musa da zawiyan baban Muna da zawiyan malam hadi badara da zawiyan malam na ta'ala da zawiyan sheikh balaraba isa wanda babban malami ne gare ni da manya-manyan zawaya din nan kowace zawiya mun santa da kimanta da darajar da Allah ya ajiye a cikinta na haske kuma mun san suna tare da mu cikin wannan gudumawa Allah ya saka musu da alkhairi albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma mun nanata harshen mu ba zai iya kawo waɗanda suka ba da gudumawa cikin wannan aiki ba akwai yariman masoya wanda shi ɗayansa yake saka karatunmu na asafa a gidan glock fm shi ɗayansa ya ɗauki nauyi to dukkansu allah ya saka musu da alkhairi akwai wanda sun ba da gudumawa da yawa allah ya saka musu da alkhairi allah ya ninninka musu matasa kuma wanda ba su cikin kwamiti ɗin su yi hoɓɓasa su shigo ciki don su yi musharaka cikin aikin dan kashin bayan tafiyan matasa ne akwai masu ba da dubu ɗaya duk wata akwai masu ba da ɗari biyar biyar wanda duka sai duk zahar dini ya san su ni mafi yawa ma ban san su ba sabila da aiki ne na Allah wani ma ya ce ma kar ma a faɗa mun shi ne wani ma ya ce kar a faɗa ya yi komai sabila da duka wa kulli malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah ya saka maka kowa da alkhairi a jagororinmu na masallaci malam liman gashi ya shigo a shine malam ibrahim kenan allah ya saka masa da alkhairi ga na'ibansa guda biyu allah ya saka masa da alkhairi ga sayyidi zaharaddini allah ya saka masa da alkhairi a yanzu abin da za mu yi daga ƙarshe zan gabatar da alhaji salisu da ya yi mana addu'a da a'a ko kaɗan ko kaɗan a mana addu'a ko salatin fatihi ne a yi mana sannan malam zaharaddini ya gabatar mana sannan uban gayyan gaba ɗaya mai girma ɗan lawan dindas wanda gaba ɗaya mu ƴaƴa ne a gurinsa shi ma ya mana sannan kuma sai a ciyaman na masallaci shi ma ya mana sannan malam liman daga ƙarshe ya kattama mana saboda haka bismillah alaihi wasallam
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم جماعة السلام عليكم جماعة سيدي مشي الحمد لله الحمد لله an samu irin wa'innan a doron ƙasa babu abin da za mu ci da gobe duk mu da muke ƙauye mu muke jin yadda abin yake ratsa mu kuma yake fidda mu a cikin ƙanki da wa'inda suke sa wasu a cikin ƙanki duk inda za ka samu labarin wannan karatu yadda yake tafiya a ƙauyukanmu yake shiga da wayanda kuma suke kawo wani karatu daban da wanda wannan karatu ya kan zai warware sai da muke alhamdulillah ba abin da za mu faɗa sai da muke alhamdulillah mu ba mu da wani bakin godiya ba mu da wani abin da za mu yi sai zai mu yi addu'a Allah ya yawaita mana ilimi su kuma Allah ya karfa su kuma Allah ya ɗauka su kuma Allah ya ba su daman da za su dinga wayar mana da ta a ko'ina saboda a gaskiya muna cikin matsaloli na duhu akwai waɗanda suke zuwa gefe gefe suke halakar da mutane na inna lillahi amma sanadiyyar wannan karatu za ka ji wani ya ce na bar abin da nake yi na dawo wannan na bar abin da nake yi na dawo na bar abin da nake na dawo ne kamar a tafa da ake karantawa ake sa wallahi zaka ga samu mutane su isri mata trick trick flight to babu abin da zamu ci sai dai mu gode wa Allah duk wannan karatu kuma a kai kuma ya ce ma kai gide to sai dai mu gode wa Allah mu gode wa Allah mu gode wa Allah mu gode wa Allah sallallahu alaihi wa sallam a kawai na da na kafa uku uku da niyyar Allah ya kare malam ya kuma ya dauka ya dauka darajar sai mu karanta kurhu Allah wa kafa uku uku Allah ya karfafa masu ɗaukar nauyin wannan karatu din Allah ya karo ido a sa a kowane gidan rido ya dinga fidda mutane a cikin ɗanki. Kawo fatiyar salatul fatiyar
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أكملان أكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم وبعد السلام عليكم آه الحمد لله من أقارب وديا الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى إعارة من من تاشي يو الشيخ سيدي جنيد يرثي وأن تفسيري a wannan masallacin albarka Allah ta ya saka mana da alheri yau da misalin karfe 12 na shiga wunci lokacin wani bawan Allah yace mu ai ya ji ana sa wani karatu na ashafa amma shi wannan mutumi wallahi da izala ne yace mu wallahi ya amfana sosai yace mun domin saboda da shi yazo yana cin abinci yana cin abinci da yawa ne yace yace sai ta samu matsala a cikin ta yace amma wallahi da yaji irin karantarwa na asifa na malam yace gaskiya ya ji daɗi yace mun da miƙa godiyar sa zuwa ga malam Allah ta'ala ya saka mana da alheri wallahi wannan mutumi da ha dake gala ne wallahi to da karshe ɗan uwa kiran da muke yi kamar yadda muka sani idan wannan sallah ta kama akwai zakanti da kai wanda ake bayarwa to haka dan uwa karka ce kai dan baka da mata zakka ya faɗa kanka ba ka bane da haka dan uwa mai zuwa kaje ka cin domi ka sani cewa lalle idan baka da idan baka da misira maka da kantin da kai wajibi ne ka cire da kanka ka bayar saboda fadin Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim kada falaha man tazakka wa zakara isma rabbi fa salla abla da abba sallallahu ta'ala masa yadda yace wannan aya ta sauka ne akan zakan da ake bayarwa na zakantin da kai a ranar sallar idi amma jamhur na malamai kamar su imam maliku su Abu Hanifa da kuma su Hanabila sun ce wannan zakanci da kai ya halatta mutum ya cire shi kafin sallah ma da kwana biyu haka dan uwa gauri wanda baka da mata idan baka da mai cire maka idan baka da mai cire maka wajibi ne gobe ka je ka sayi ka sayi gobe ka je ka sayi wannan da kanta da kai ka bayar dan saboda azumin ka ya samu ya sama da karshe Allah ta'ala ya saka malam da alheri ya addu'a to malam da karim na musallim sallin ya Allah wadanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya abin da kira musu Allah ka yaye musu wannan jagora namu mai girma dan lawan din da Allah ya kara masa lafiya Allah ka da masa da arzikin ka ninkin baninki a shi kuma Junaidu Allah ta'ala ya kara masa basira Allah ya kara masa basira da nisan kwana Allah ji kan malamin a shi kuma Ibrahim Zafi Allah ka rahamshe shi Allah ya gabata masa sauran bayan Allah abinda kira musu Allah ka yaye musu mata masu juna ji Allah ta ke su lafiya masu neman aiwa Allah ta'ala ka bar aiwa na gari samarika waɗanda ba su da aure Allah ta'ala ka aurar da su masu daɗe kuma Allah ta labari kun ƙarawa fati a sati fati alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim malik mulk yawm الدين اللهم صل على محمد فاطمه وعلى الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق الوجدان العزيز سبحانه وتعالى الحمد لله
yanzu kuma za mu koma zuwa ga mai martaba ranka shi daɗe ɗallawan indas wanda shi ne ya gina mana wannan masallaci bayan ya gina mana masallacin ya shiga hannun rijalu wanda la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah irin su maulana almarhum a Sheikh Ibrahim Abubakar wanda shi ne wanda ya fari wannan karatu shi ya fara tafsiri a wannan masallaci wanda kuma bayan Allah ya ɗauki ransa a wasu suka ga za mu iya mu maye gurbinsu duk da ba mu kai mu maye ba to Allah Ubangiji ya ƙara haske a kabarinsa duk abin da muka yi na gudanar da karatuttuka daga farko har zuwa yau to mu sani yana mizanin malam Ibrahim ne sabila da shi ne mu'assisin da ifara yi kuma duk abin da nake da shi wanda har wasu ma in ma ina da shi din kenan wasu suke ganin na kai su ce ina da shi to wallahi ni ɗigo ne daga cikin kogin malam ibrahim wallahi ban kai kofi daga cikin koginsa ba wajen ulumu da ababu da suluku da tafiya cikin ubangiji Allah ya ƙara maka kusanci da sayyidina rasulullahi Allah ya ba mu hali irin nasa da nagarta irin nasa da ikilasi irin nasa da kyakkyawan zuciya irin nasa tsallawan ɗin da kuma Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana kuma Allah ya ya saka jaraba wanda ya fada a cikin wannan jarabawan ta zamo wato tashi ga rayuwarsa na duniya da lahira yanzu za mu ji daga gare shi daga nan mu je ga shugaban kwamiti na gudanar da masallacin nan sai kuma mu koma zuwa ga babban limamin mu na masallaci ya yi mana jawabi sannan kuma ya rufe mana taron da addu'a bismillah ran sai da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله ina miƙa godiyana gare ku ku gaba ɗaya da ka samu halartar nan ina ko miƙa godiyana ga ubangiji Allah da ya ba mu iko shekara ta kewa muna rayu to dama rayuwa haka take kuma wallahi kuma tallahi ba na bakin ciki da duk wannan abin da kuka ga nake ciki domin soyayyen Allah ce shi ubangiji da kansa yace idan ina son bawa na ɗaukaka yace nakan sa masa cuta ne mai tsanani ya rage masa in yi yadda Allah ne ya sa masa alhamdulillah dan kuma na ganin da kai kulumbotin zai je yi ko a masa ya samu sauki to sai ji to amma ni na gode wa Allah na shiga jarabawa mai tsani kamar da kowan a cikin kuma ya sani to alhamdulillah na fakina ta wannan kalma alhamdulillah shi ne nuna godiya na ga Allah nuna godiya na ga Allah yau an fara abin nan ne kamar wasuwa da yawa suwa suwa lokacin da aka gidan nan aka fara tafsiri ana ganin kamar ba yau malam su suke sanin inda maganganu tafsirin su tafiya in fact a West African countries dai ai ta faɗa ne a kodin suna kira ne wasu ne suna ne a university ni magana da su wallahi bara ma na ji akwai wani da ya zo da shi da masallaci na wani ya kira ne rector ne ya wata kwanciyar a Fijiyar Republic classmate na ne yake ce mini kana raye shi wallahi na raye tafsiri jama'a suke sa wallahi jin mamaki ta fake da shi wallahi yace ne wallahi wallahi ba a kawai ma masallaci a cikin dan laudin nan yace sai jone ne to aka dina ne ba don tsayin cewa ba wallahi da zana Najeriya mutum zai zo ya duba ni ya ɗaya kwakwa da ke fita da shi to yanzu inda ya faru gare ni ne ya faru gare ni ƙwayoyi madu sa ya kwashe an bude sun madu ya tafi da ba wanda ka sani a ƙasar nan Allah na tuba in ya kawo matsayi da barin kira shi yi magana ba wallahi amma da cuta ya zo tafi da ni kuma na kwanta to na gode wa Allah addu'o'i liman annabi ya yi addu'a ki ce jama'a duk da suke kallon Allah haka ne addu'a to kamar da zan na faɗa wallahi ban dauka zan kawo ne shekaran to Allah ubangiji ya haɗa fikokin mu da ku a kiyama ranar da babu wanda ya zaɗa ya muku hisabi ya shigar da kan janar shine annabi annabi menene shi ne abin dafawa yawwa Allah ya turo shi ya zama annabin kashi annabawa nawa musulai nawa amma shi ne Allah ya turo shi ya zama annabin kashi to alhamdulillah wallahi ni yadda na ga jama'a haka aka su kuma duniya take jin abin da ake faɗi wallahi na gode maka bara na faɗa muku ba san zan sake wani ta shekara ba kashi Allah ya kawo ni ba dama Allah ne ya yi ni shi kuma ke da ikon a kai yawwa to da ka yau ya ce lawa ranar ka tayi komawar ka zuwa ga ubangiji ba wanda ya fi haka dan da wani za zuwa lahira a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba a cikin annabawansa annabi ɗaya ne Allah ya nuna mana zai dawo a ƙarshen duniya shine wane annabi isa alaihi salam zai dawo wasa ta dama shi zai zuwa a matsayin annabi ne ko a matsayin imam al'umma annabi to amma ku sani duk annabawan na ranar hisabi kowa tsoro yake don bai san mai zai faru da shi annabin farko wane ne bai fara wajiya da wani kasa annabi adamu shi Allah ya fasa ko shi shi ba wani ba amma da ya zama to annabi da ya fara wa'azi a doron kasa shi annabi Nuhu alaihi salam shekara ɗari kai da sun yi a duniya kafin ya koma ga Allah yanzu an ce ka shekara ɗari ma sai mutane su fara kallon ka ko ba ka bane yawwa to annabi Ibrahim shi ne matsayin shekaru to za ka shi din Allah ce cewa da ya kashe annabi sai zai dawo sai zo shiga cikin imanin mursalin ya cikin shi ma ya zama al'umman annabi to mu gode wa Allah da muka samu kanmu a cikin wannan zamani muka samu kanmu a cikin wannan lokaci kuma duk Allah dan annabi ina roƙon ku ya ku matasa ku rike Allah wallahi a rike Allah ba zan da wani da wansa na fara yau ku ga yadda na ce muku wallahi da gobe ke kira African countries wallahi su suke kira na French ban san ku ka ta ku ka yaza da bane ko to shi ne ake kira na daga Chelsea sun ji abin ya zo daga jika hada ku to alhamdulillah na gode wa Allah alhaji Allah ya tsara maka daukaka yadda ka taso ka zo tun daga ka dubi hanyar nan da komai a garin nan ubangiji Allah mai da kai lafiya Allah mai da kai lafiya sauran jama'a nan nesa da kusa suke jin ina musu fatan ubangijin Allah ya maimaita mana wannan lokaci maimaita kuma tarin imani Allah ubangiji sa in ma za mu zaba din mu ganta da imani kar ya fidda mu akan wani digadigan da muka tafi Allah ka kashe mu na musulmi Allah ka kashe mu na musulmi Allah ka kashe mu na musulmi
ah alhamdulillah wannan dan lawan din kenan Allah ya kara masa lafiya kuma Allah ya kara masa tsawon kwana
Allah ya mayar masa da duk abin da ke so na rayuwa na jin daɗi Allah ya ninninka masa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sannan za mu tafi zuwa ga shugaban kwamiti na wannan masallaci a akan wakallahu bismillah a sa mana albarka assalamu alaikum Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka wato ni bayanin da ni a nan takaitacce ne tarihi zan bayar na samun wannan masallaci a nan mai girma ɗan lawan alheri ne ya zo mana a wannan anguwa makara huta ya same mu da masallaci da yawa a nan amma farkon gina masallacin ne mai girma ɗan lawan ni ya ba ni shawarin zai gina masallacin ne nemo masa mutane wanda suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in na san su nace hakika na san su yace to nemo su wannan magana da gani shi muke yi sai Allah da ke tsakanin mu na tashi na shiga anguwa na tsallake wasu masallatan na je na samo mutane na zo wa'annan nake musu to wa'annan na yarda da su na yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka ne nake ji yace to zai gina masallaci nace to alhamdulillah Allah ya taimaka muka je muka yi mutum a karamin masallaci can karami na kofar gidana bayan mun gama muka dawo na bashi shawari nace alhaji tuna wannan anguwa ta mu bamu da masallacin juma'a ina roƙon in Allah ya baka dama ka gina masallaci tun da kana da kofar samun izini buɗe masallacin juma'an nan a gina mana masallacin juma'an nan kuma ya amince ya yadda ya ce to amma dan baka shawari guda ɗaya masallaci na nan akwai adas ina son in gina su plan ɗaya ɗaya yake da na das ɗin a yanzu haka kuma shi masallacin ka na das ɗin ne yake mini a yanzu haka mahaifiyarsa tana wazifa kuma mahaifiyarsa tana nan a ƙofar masallacin a nan gidansa yake a nan kuma take sannan kuma yace to ba zai yadda ba ya gina masallaci a nan ba wakilai masu kula da masallacin nan ba yace ka samu an gama in Allah ya yace ba ya son ya gina masallacin nan a zo ana sa su fika a anguwa ana zagin bayan Allah yace ba zai yarda da wannan ba yace ba za a yaka malam wa'annan malaman da na kira da wannan da na kira ba a same su da wannan abu ba sa cikin wannan layi yace to kuma baya son masallacin nan ya zama kaman banki na neman kuɗi ko da yaushe kowa ta shauki a kawo kuɗi a kawo kuɗi ko ba za a kashe wa masallacin ba yace wannan ma ba za a yi ba yace to shi ke da ya yarda kuma Allah da ikonsa muka aka gina masallaci aka gama babu wanda ya kawo sisinsa sai aka yi ka wajen neman mallakan masallaci akai a kawo akai a kawo yake shi fa masallacinsa ya riga ya gama masa komai ya tura fayil ɗin masallacin nan a shari'a commission tana fada kaga tun da ya faɗi tana fadan nan to kowane mai kwaɗayin samun kuɗi a ƙarƙashin masallacin da ke gai bayansa aka zo aka kafa masallaci ya ce to baba ije ku samu mutane su zaman to kwamitin ɗin wannan masallaci muka ce an gama aka samu irin su liman ɗin su na'ibi su lawan su baba ladan duka dai muka haɗu a nan aka zanna da Allah da ikonsa ni ba karatu ne ba suka ce sun wakilta ni ne ne ciyaman ɗin kwamitin ɗin masallacin ya ce na yadda Allah taimake ni sannan kuma na ce to ni ba ba zan yadda da abin da zan gani na son zuciya ban kau da shi ba kuma suka ba ni haɗin kai to cikin ƙarƙashin wannan shugabanci ba zan ganka da guntun wando a nan ban ja da kai baya ba saboda na san na san ƙarƙashinsa za ka shigo da mai neman mai maya to ba za mu yadda ba wannan masallaci malam ɗan lawan ya bar mana amanansa ya bar wa ɗan ɗarika ne wannan masallaci saboda haka ne a takaice wannan bayani tarihin wannan masallacin na faɗa shine kuma kowa ya sani ko da tamu ta tsallawar da riga mu ko kuma mu mu riga shi to ɗan ɗarika masallacin su ne wannan jama'a assalamu alaikum
Allahu akbar Allah ya saka da alheri kuma Allah ya biya bukata mun ji daɗin jawabin ka sosai shugaban kwamiti na wannan masallaci kuma Allah ya ƙara tsawon kwana mai albarka Allah ya yi ma zuri'a albarka da haka yan ɗarika kun ji masallacin ku ne kada kada wani ya zo yana yana jin tsoron ku masallacin ku ne kai tsaye idan wazifa ya kama ku ku yi wazifan ku kuma nan kusa ma za a buɗe wazifan insha Allah bayan mun nemi haka a gurin jagororin masallacin a za mu tafi kai tsaye gurin limamin wannan masallaci mai albarka malam ibrahim domin ya tofa mana albarkacin bakinsa sannan mu dawo zuwa ga shugaban watsa wannan karatu malam aminu sautul faida shi ma ya faɗa mana wasu maganganu sannan mu koma zuwa ga a babanmu ladanin wannan masallaci ya mana addu'a kai ne hasama a bismillah ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله من gode wa Allah subhanahu da ya ƙara haɗa fiskanmu a wannan guri a kuma wannan rana cikin wannan wata mai albarka wannan haɗuwanmu ga duk wanda ya zo bara idan yanzu ya zo ya gan shi a haka to zai tuna bara ma yanda aka haɗu alhamdulillahi bara an samu ɗan uwa na nesa na nesa wanda ba a san iya nisan da suka zo ba bana ma wasu sun kira ni a waya sun ta yunkurin za su zo kuma cikin hukuncin Allah sai aka haɗu da ruwa wasu sun yi niyyar zuwa amma alhamdulillahi ko ba mu gan su a jiki ba mun san ruhin su ya zo mun gode wa Allah subhanahu dukkan ƴan uwa waɗanda suka zo daga nesa da na kusa muna musu fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya da kowa gida lafiya sai kuma babba jagora na tafiya Sheikh Malam Junaidu wanda shine yake gabatar da wannan tafsiri ba abin da zamu iya ce masa da shi da Malam Zaraddini da su ne suka dage damtse su lawan da sauran dukkan yan uwa dattawa su ba baladan wanda sun yi kokari wanda ni ban yi irinsa ba to ina musu fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ƙara dafa musu cikin lamarin su malam Junaidu mahaifiyarsa da mahaifinsa da malam Ibrahim duk mun rasa su to albarkan wannan zama muna musu addu'a Allah ya musu rahama Allah ya ƙara sada su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za mu manta da malam Ibrahim ba muddin muna rayu domin duk wani abu wanda shi ya rike akalan mu wajen nuna mana tafarki na neman ilimi da kuma har ya rasu dukkan wanda zai gani wanda ya so tasowa to zai yi ƙoƙarin nuna masa hanyar ilimi idan ya bari to in sun haɗu kuma ba zai masa da daɗi ba me yasa ka bari me yasa ka zo mu ma ba mu iya ba tambaye mu idan mun ga ba mu sani ba mu ma za mu tambayi na sama da mu wannan duk tarbiyya ne wanda ya samo shi daga wajen mutanen kirki malamai wanda suke karatu ba dan a ji su a duniya ba suna yi ne domin Allah gaskiya wannan tarbiyya irin naka mu har yanzu yana jikinmu muna masa fatan alkhairi Allah ya ƙara kusanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga dan lawan da wanda in mun tuna halin da yanzu yake ciki ba ma jin daɗi abubuwa da yawa wanda idan da yanzu yana da lafiya da ba haka za mu gani ba wannan maganan tallafi da ake yi na masu tafsiri da kuma neman taimako a wannan masallaci duk da bai so ba ya hana a tashi a nemi taimako na mai ya ce muddin gidansa zai ta da janareto masallaci ma ba zai hana ba to amma abin da Allah ya hukunta ba haka bane daga baya muka karkata shi dole ne a yi hakan in ba hakan ba ba zai yi ba ya yi iya ƙoƙarinsa kuma yana kai har yanzu idan ya samu dama zai ƙara faɗaɗa waje waje ya zama an shimfiɗa alkhairi a guri to Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya cika masa burinsa shi ma mahaifinsa ya rasu muna roƙon Allah albarkan wannan zama namu Allah ka masa rahama Allah ya jikan mahaifinsa mu kuma Allah ka sa mu gama da duniya lafiya mu da muke tare da iyayenmu Allah ka raba mu da su lafiya Allah ka kyauta ƙarshen mu su baba idi da su baba ladan da su mallawan dukkan wanda yake kishin wannan guri dole ya musu addu'a domin suna tsaye kan yanda za a yi duk a gudanar da addini a wannan guri gwargwadon ikonsu to bayan su akwai sauran wasu mutane wanda su ma ba za mu iya furta su ba ana da yawa ana ta ƙoƙari kuma kowa ba a rena masa ba kowa gwargwadon ikonsa abin da dai ba a so mutum ya zama kamar jemage yana nan ba a sani ba in baya nan ma ba a sani ba ana so komin kashin abu ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan umarni ne na Allah wannan guri duk wanda ya zo mutumin kirki masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan gurin sa ne za a tafi da shi guri ne dama na farfajiyar masoya Allah ba wani abun da za mu zo da shi wanda addini bai yarda da shi ba ɓangaren tafiyan da za a ci mutuncin annabi a wannan guri muna tare da masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ko'ina to muna fatan alkhairi ɗan uwa dare yayi idan muka ce za mu tsawaita bayanin sai lokaci ya ja sosai har a je wani waje wanda ma ba a yi tsammani ba sai a yi haƙuri da abin da ya samu Allah kuma ya ne da kowa gida lafiya Allah ya saka mu kowa da alkhairi ga babban bakonmu ya zo daga dab muna masa fatan alkhairi duka abin da ya sa gaba na alkhairi Allah ya buɗa masa wannan jihadi da yake yi Allah ya ƙara mana irin su baki ɗaya ya ƙara mana yawan irinsu Allah ya maida shi gida lafiya Allah ya buɗa masa ƙofofin arziki na alkhairi malam Junaidu Allah ya ƙara masa tsawon kwana da lafiya Allah ya ƙara masa basira ya ƙara masa karama Allah ya ƙara masa basira ya ƙara masa karama malam zaraddini abin da yake yi ɓangaren kasuwancinsa da neman iliminsa shi ma Allah ya ƙara buɗa masa Allah ya saka masa da alkhairi sauran dukkan mu baki ɗaya wanda duk yake neman kuɗi da masu neman ilimi dukkan mu Allah ya buɗa mana Allah ya ji ɗan iyayenmu mu kawo salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam mu karanta kursiyu da laƙar ja'akun da li'ilafi ga wannan ƙasa ta mu Najeriya tuntunin da ake yi gurare daban-daban Allah ya yi mana dukkan inda ake fitina na musulmi a duniya Allah muna roƙonka ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya wannan ƙasa ta mu na Bauchi mun samu canjin shugaba ma'ana ɓangaren gwamnati mun samu gwamna Allah ya rika masa Allah ya taimake shi ya haɗa shi da mutanen kirki ni kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya gwargwadon iko Allah ya dafa masa kada bismillah da fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشرون وسلام على المرسلين والحمد لله
gode wannan shine malam liman imamin wannan masallaci mun gode da kokarinku da kuma himmanku Allah ya kara lafiya za mu taho ga malam aminu sautul faiba wanda shi yake yada karatuttukanmu domin shi ma ‘yan uwa su ji muryarsa cikin abubuwan da aka gabatar kuma su yi masa fatan alkhairi bisa ƙoƙarin da yake alamin
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A madadin wato fasul faida wato a matsayina na manaja na fasul faida social media wato reshen bauchi don idan na ce fasul faida kama daga kan Najeriya har kasashen waje irin su Nijar ko Debuwa su Ghana, Mali, Chadi da sunan ƙasashe ne sun kai wurin guda goma, amma kowane ƙasa a cikinsu muna da reshe a can, wanda duk abubuwan da muka yi suna bibiya sannan kuma suna daɗa yaɗawa a madadin mu kenan. Alhamdulillah, ban da da abin da zan faɗa, kamar dai abin da ya shafi yaɗa al'abura na malamanmu haka kamar na su saidi malam junaidu da su saidi mubashir irin su sho mala abul fati da sanan dai malaman suna da yawa don ba malami ɗaya bane muke mu'amala da shi kusan malaman suna da yawa to alhamdulillah duk lokacin da aka yi karatu kusa irin wannan ko abin da ya shafi raddi na malamai wai su malamai masu ɗan taɓa abin da shafi janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma janibin shehu tijjani ko shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to malaman mu suka yi hubbasa wurin ƙoƙarin kare haƙƙin abin da ya rafi a wuyansu na ganin sun kare ɗariƙan nan to lallai ta wannan ɓangaren da abubuwan da ya taso suka yi ƙoƙari su ga sun yi lafta a kai kuma mu ne masu zuwa mu ɗauka muka ɗauka sannan mu yaɗa wa duniya san me ake ciki to alhamdulillah sakamakon irin wa'in abubuwa an samu nasarori a wurare da dama wanda yanzu duk duniya ta gane ina aka dosa abin da ya shafi bangaren addini babu wani wanda za a ce yau gashi an waye gari wai san me ake yi wa babu wanda zaka zo kana masa wato zaka zo ka yi wani magana akan tijjaniya ko kuma abin da shafi bata ɗariƙan tijjaniya ko kuma ka bata wani malami malaman sufaye ka ce wai wai mutane ba su san me ake yi ba a alhamdulillah bawa abin da zan ce sai dai ina godiya ga wato dukkan malaman da kuma wayanda suke ba mu gudunmuwa don alhamdulillah akwai wayanda suke turo mana gudunmuwoyinsu ta wurin yaɗa wayannan abubuwa kamar turo mana katin waya akwai har daga saudi akwai wayanda jihar duk sati sai ya tura mana ya tura mana dubu ɗaya ya ce gashi wannan mu yi sau wanda za mu yaɗa karatu suka mutane su amfana da shi alhamdulillah muna godiya da dukkan mutanen da suke ba mu gudunmuwoyinsu wurin yaɗa wannan aikin alkhairi kuma malamanmu da su ne suka jajirce wurin yin aikata ayyukan mu dai namu ya dawa ne kawai alhamdulillah alhamdulillah babu abin da zan ce ina godiya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai aminu Allah ya yi albarka kuma Allah ya karfafe ku bisa kokarin da kuke da jiharin da kuke yi a gurguje muna roƙon Allah ya biya mu kowa bukatansa Allah ya yi mana damoyinmu, Allah ya warkar mana da cutukanmu, Allah ya taimaki musulunci da musulmai, Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai, duk masu neman su ga bayanmu Allah ya nuna mana bayan duk masu neman su cutar da mu Allah ya mana maganinsu. Allah ya taimaki shugabanninmu su mana adalci, kuma Allah ya taimake mu akan bin gaskiya, Allah ya ɗauki ranmu akan sunnan manzon Allah. sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bar mu da waliyan Allah Maulana Shehu Tijani Shehu Ibrahim da sauran manya-manyan magabatan mu Maulan mu Shehu Lisanul Faida a shine alamin mu ba mu da kamansa shine jagoran mu shine madubin mu duk abin da muke yi da bazansa muke yi duk abin da aka ga wani yana yi a yanzu haka a Najeriya to wallahi da akwai gurbin Maulana Shehu Tahiru a jikinsa dan haka Maulan mu Shehi Allah ya kara maka lafiya a kuma Allah ya kara maka nisan kwana mu ci gaba da diban albarkan da ke tattare da ku ya Maulana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu za mu ba mu babala dan domin ya kattama mana wato wannan taro a rufe da addu'a sai a yi haƙuri kuma gobe in Allah ya kai mu ga wanda ke da dama za mu rufe a tafsirin kitabu shifa wadda muke yi a Ibrahim Bako Radio Fatis dan haka za mu rufe gobe bayan asubahi daga karfe a shida da rabi ya yi sama daga karfe shida dai da minti ishirin haka ya yi sama insha Allah muna gayyatan kowa kuma a goban da daddare insha Allah zan rufe karatun gidan Malam Buhari lafiya a wanda yake bayan boce shi nan duk wanda ya samu dama muna gayyatar sa to baba sai a mana addu'a ga kuma mun manta ba mu gabatar da Sayyidi Suleiman wanda shi ke mana bidiyo ba wanda dai da gwagwarmayar su da kokarin su ba don wani abu da muka ba su na tallafi ba kullum wani lokacin ma sai ka ga kafin na zo daga gwallame yake can wajen burshi amma kaga ya riga ni zuwa wani lokacin ma ana ruwa kafin mu sanar da shi ba za mu zo ba ma sai mu ga har ya zo to Allah ya maka budi kuma Allah ya saka da alkhairi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu zai mana addu'a na'am
Jama'a assalamu alaikum. Abin da za mu ce ya shi mun gode wa Allah mu gode wa wannan malami da yake cikin sadda mu yake mana wa'azi Allah saka masa alkhairi Allah kuma ya ji kuma ya kuma Allah ji kan namu mahaifa wanda suka zo daga nesa Allah ka mai da su gidajen su lafiya dukkan wanda ya zo nan wurin ya Allah Allah ka biya musu bukatunsa masu neman addu'a gare mu Allah ka biya musu bukatunsu malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi ai ai salatu ya ne istighfari insha Allah hayyana insha Allah muna muka karanta dai Allah ka ba mu ladansa wanda aka kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana dukkan zunuban mu kuma mu Allah ka yafe mana Allah ka tsarkake mana zukatan mu Allah ka kara mana imani har karanta ayatin ta kusuru da na kana ja akun da ina shi wannan suka zo daga nesa Allah ka mai da su gidajen su lafiya marasa lafiya mu biya da asibiti Allah ka ba su lafiya wannan mai wannan masallaci Allah ta kan su alkhairi Allah ta tsara masa lafiya wannan jarabawa da yake ga Allah ta kada shi daga ciki Allah ta da maka fara فاتحة للصلاة الفاتحة الله كما صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أعوذ بالخاتم الناصر العاصم الهدي الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين
Assalamu alaikum. Ji manajan darakta na Social Faida akwai tafsirin bare da yazo da sun da ya bukata. Sannan na bana ma yakin Allah da zai zai hada shi inda ne inda wanda yake so zai iya zuwa ta wajen mukarraban masallaci da ta hada shi su yi da ta wajen da zai samu wannan tafsirin. Assalamu alaikum.